ولقد كرمنا بني آدم حقيقة من في آن آدم بالعلم لعلمي والنطق دمجنا وأجدان الخلق لديدتوا حدثا وغير ذلك دون لك ومنه هنا daga fifita wanda muke ma dan adam taharatu sarkin su ba da mutu bayan sun mutu wa amanna muka dauke su silbarri a sarari ai shine tudu walbari kuma mun ɗauke su a sarari ana jawabi bisa ababen hawa tun daga jaki har ya zuwa jirgin sama walbari da kuma mun ɗauke su a cikin kogi ana sufini saman jirgin ruwa wadda zaka namu sannan muka azurta masu mina tsayi ba ki daɗaɗa wa fatan namu muka fifita su alaka filin bisa yawa yawa mimman halakana na wanda abin da na abin da muka halitta kalba ha'ikan mai kalba ha'imu kamar dabbobi wani wabushi da namun daji muka fifita su ta fudilan fifitawa. Tofanin da zuwa mimman halakana ɗin nan tana ɗauke da masu ma'anan mace inda dabbobi aka ce kaga ba masu hankali ba ne. Au koko tana na alaba da a matsayin ta ɗin dai mantin. Wata don ha cewa man tana na tsayin ta to wata malul mala'ika ta haɗa mala'iku annan wato Allah ya ɗaukaka jinsin ɗan adam ba kowane ɗan adam da jinsin ɗan adam Allah ya ɗaga su har saman mala'iku dan da bai ɗaga su a saman mala'iku ba da Allah bai ce annabi Adamu mala'iku su mai sujada ba wal muradu abin nufi ba wai kowa da kowa ba tafdilul jinsi fi ta wa jinsin ɗan adam wala yalzamu wala yalzamu bai nizamta tafdilu afradi fifi ta ɗaiɗaikun ɗan adam wala yanzu bai lissita ba dan me da akwai na kwarai akwai mugu to ni mugu aka ce ai mala'ika ai kana mutan abin da bai yiwa ne ko wanda yake la ya asuna la amma amara mu wa yasalu ma yumaru to kuma a ce wanda yake shi so safan ne abincin shi safan ne ruwan shi safan ne kayan sawan shi ai ba za su zama ɗaya ba ai jinsin ɗan adam sai an ce jinsi kaga annabawa ne don ko an ambaci annabawa to annabawa sun fi mala'ika cikin annaba na akwai annabi Muhammadu uwar ta iya ce to ka dai ta za ta fi jinsu da ada ba wai daidai ku ba yawa homa afdalu na'am da wato ite daidai kun dan adam to baya da zafi bidwarsa baya da zunta idhum dan su annabawa a yanzu mala'iku afdalu min al-bashari sun fi mutum daraja gairar an biya in ba annaba ba kage kage kenan ba da ke kuma kenan يوم ندعو كل أناس بإيمانهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا وذكرتنا يوم ندعو كل أناس صلى مكرا دكا متاني بإيمانهم دجاغورا أي نبيهم سيني النبي فيقال ذكر أنا بديلا تاسي كاما يا أمة فلاني يا أمة فلاني يا الأمة واني سيكنا تري bayan sun gama wata ya ummata wani sannan da sun zai hakan to har aka yi ga al'umma alaihi muhammadu sallallahu alaihi wasallam to su al'umma alaihi muhammadu in an haɗa sauran halittu na mutane zaɓen malin mamar kaɗai ta fi jama'a ya wurin yawa. Ai ta zai ci sanakalu sanakalu sanakalu sanakalu ko ƙarni ya fasirin da su yamar kiyama su kasar su. Kun ta yin aure kuna haihuwa saboda me gobe kiyama da na tashi an ce ya umarta Muhammadu a ga sai na ma za mu tsaya. To sai dai a nan ba na abin duba ba wa kowa annabi annabi Muhammadu ya alfahari da shi. kai ka san a cikin ‘ya'yanka ka san wanda kake alfahari da su na kwarai sun su ai shi ne kake alfahari da su to ka sani mugu ba a cikin wanda annabi muhammad zai alfahari da su ‘ya'yan kwarai su ne annabi muhammad zai alfahari to kai ko kai ka tilasta ma kanka zama na kwarai dan ka zama cikin wanda annabi muhammad zai alfahari da su in ka tilasta ma kanka zama na kwarai sannan za ka samu ‘ya'ya na kwarai kai ma. don ka zama na kwarai sai ‘ya'yanka su zama na kwarai to ka ga kai da ‘ya'yanka sai ku zama abinda waɗanda Allah Muhammadu zai alfahari amma kana ɗan banza kana ɗan iska kana jine ne ina ruwa da kai ba ka gani su bai ganin ka dan duk wanda ya ga Annabi Muhammadu to sai ku ya samu ta Annabi Muhammadu in dai Allah ya yi da kaga annabi Muhammadu to gode ma Allah ranar kiyama ba ka ba wuta amma da zara Allah bai nufin ka bai bai nuna ka fita aljanna ba wallahi bayan da aika ga annabi ai sai aka ce za a ba da ceto ko to ai sai ai wanda ake gari ake ceto wanda ba gani ba to za ka kai da gaske ka zama na kwarai na kirki ka ɗabi'antu da halaye na kwarai sai ka shiga ba ma ka shiga ceton annabi Muhammadu a'a kana cikin waɗanda annabi Muhammad zai ce ga naka adadin sarki mun ba ka adadin mutane kaza dai ka fito to dole sai ka kiyaye wa addinin musulunci dokokinsa ke zan dokan musulunci ko min kankanta ta ba a gansa ai wannan mai sauki ce bari ka rushe ta to daga rushe kananan sai me sai kuma manya to da haka duk abin da Allah ya ce yi ka yi tsakaninka da Allah abin da Allah ya ce a bari ka barki to irin su ne za ku zama na gaba gaba na dama dama da kusa Annabi Muhammad da an fara da kuwa ku za ku fara da sadiqun sadiqun ulaika muqarrabun ai na kusa da kusa masu riga ai su ne da kusa ko kana can baya ka rabo ya kawo gare ka ba ko dai ka samu kaji biki to ka gani to amma in ka tsaya ka kiyaye dokar Allah ko ne kankancin saban Allah kan nisance shi to ka tabbata kana ganin cikin wanda za su ga Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko makiya amma mutum kai dubu da safo to safan nan ba zai bari a ganka ba ba zai bari ka ga Annabi ba ba zai bari Allah ba zai bari Annabi ya ganka ba dan Annabi tausayi ne ba ubangiji ya ce maji wala sofa yuzi tarafuka fatar ba ba ubangijin ka kai hakuri Allah in ya dinga iso ma sai ka ce ya iso shi a ai ko Allah ya koyar da sarka da baiwa da fadin baiwa ni kuma ka san fadin zuciya ta yi da kaska da tausayi to in dai za a bani haske ta an na ce na yadda to sai na ga ba kowa cikin al'umma ta a cikin ta to shi ne to ban zan jadda saboda tausayin annabi Allah da zai ballala ta ce annabi ya gaishe ba to za mu kira kowane ya yabi mata fulani ya jama'a wani auri kitabi a amalin koko ya ma abuta littafi kaza ya ma abuta littafi kaza haka za a ita kiran fa yuqalu sai a ce ya sahib alkhairi ya ma abutin alkhairi da an ce ya sahib alkhairi ba sai an ce ka ba kawai sai ga Allah ya sama na'ura da zaka yi ko da ka so ka tashi ba ka da alkhairi Allah ba zai bari ka tashi ba saboda ba ka da ce na'ura da aka kira kamar misali ne remote ne remote ɗin da aka shirya ma na'urar da za a amfani da ita in ba wannan remote ɗin na wannan na'urar ba za ta yi amfani yanzu ka ɗauki remote ɗin fanka ka je ka buɗe talabijin da shi ka buɗe remote ɗin mene ne radio ka je ka ce za ka buɗe mene ne shi kowanne sai abu da aka mai guda haka da an ambaci sunan alkhairin nan to an taɓa da remote ɗinka ne ana faɗi za ka yi kamar har za ka ce ya sahiba sharri to dama da ambata masarrafi ne ana ɗagawa ko ka kika ki tashi na'ura za ta tare ka sai ka yi wawa yawmul qiyamati shine ranar kiyama faman utiya minhum daga wajen ma'an da aka kira wanda aka bai wa littafi cikin auki aka bai ba kitaba wa littafin sa biya minin damansa Allah ya sa mu cikin wa hum su'ada'u to su ne masu arziki masu arzikin nan ulul bala'i ulul basair ma futa lura kenan fi duniya a duniya faulaika waɗannan ya karɓu da kitaban za su karanta littafinsu wala yi muna ba a tauye musu shi fatilan ko da yanar dabino suna malin daga ayyukan
ومن كان في هذه أعمي فهو في الآخرة أعمي وأضل سبيلا ومن كان في هذه أعمى وند دي كسن في الدنيا مكاه ai a amma makahu an alhaki gabanin gaskiya wa huwa fil akhirati lahira ma zai tashi ne a amma makahu an tsarikin da zafi ba zai ga hanyar tsira ba wa qira'atul kitabi da kuma ba zai samu wa qira'atul kitabi kuma zai zan makahu ga karanta littafin da aka ce za su karanta littafin wa dallu sannan mai zama mafi facewan sabilan hanya ai abu adu dariqan mafi nisan dariqa an daga shiriya wani dala ayar da za mu karanta nan gaba ta saukaki sakifin a cikin mutanen sakifa waɗannan dai da suka fi jifa annabi da ya je neman taimako gare su wayo kuma ga suna da bukata ga annabi wa kar sa'alu sun roki annabi sallallahu alaihi wasallam an yi harrima wadiyan wai kwarin su kuma a mai da shi harami kamar yadda aka mai da maka harami wa ala ku suka kuma nace alaikan lalle annabi ya mai da yake harami وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوهينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا وإن أي مخففة عن الثقيلة وإنهم سوء كادوا سوء كسا ليفتنونك سوء تسلبا ai ya tanzilunaka su saukar da kai akan matsayin da kake anil ladhi akan abin da daga abin da yake a wahaina muka yi wahayin sa ilaika zuwa gare ka to sun so ka sauka daga nan lissafari alaina gaira hudan ka kirkira wani abin da mu ba mu ce ba ka ce kai mu ka ce mu muka ce wa idan ai law fa'alta zalika da za ka yi haka ba wai da ka yi haka da za ka yi haka kaga ba zai yi ba kenan lattakhaduka to da sun rike ka kalilan wato masoyi ba da kai ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا ولولا أن ثبتناك بعد من ثبتت كيف على الحق أكان جلسيا بالإسمة ko da muka halitta kamar da ruwan isma aka cuɗanya ruwan halittarka kaga ba za ka yi bakin ba zai yi bakin har abada wala to lakarkita ka kusa karkanu ka karkato ai tamilu ka karkato ilaihim zuwa garin sai an karkata kalilan dan kadan lishiddati ihtiyalin dan tsananin mugu tubarar su wa ilhahim da nace wasu to huwa sadiu shi ko bayyane yake bi annabi sallallahu alaihi wasallam lam yarkan bai ma karkata ba wala karaba bai ma kusanci da karkata ba saboda isma ta tare shi إذا لعذقناك بئف الحياة وبئف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا to shi zaka ta jin irin waɗannan abubuwa irin waɗannan kalmomi suna hitowa tsakanin Allah da Annabi to ga wai Annabi a cikin ga wai da kuke wadi ana magana ne kamar yadda muke Bahaushe ke cewa ta wani tsakuwa dan ayatul tsoro shi Allah ya san da annabawa za su yi haka da bai dauko su ai kayan su ne ya shirya masu ba abinda duk abinda suke so yake so shi suke so a komai komai da daɗi a gare su to suna son abin nan abinda ba ya so komin daɗin shi a gare su ba su abin nan to wannan kenan to sannan shi ɗan adam inda an riga an ɗauki annabawa an sa su cikin jikin ɗan adam to dole adamiyyar nan wani lokaci sai ka motso ai kamar bambancin mu nan ba annabawan mu da tsakanin mu da annaba ba a mu nan tsakanin mu da mai hankali da mahaukaci ai akwai wata wani radita ko ko rabtu wani dauri da Allah yake sanya wa mai hankali shi duk tunanan da mahaukaci ke yi ka tuna kuma kana yi duk abin da ga mahaukaci yayi mai hankali yana motsi kuro mai to wannan radita ita ke tarewa sai zan bai aikata abin ba shi ko mahaukaci ba ya da ita ko kuma ta tsanke da abin ya yi kuro to sai ya bayyana shi dole to ka zama banki na bambanci mai hankali da da abin dan karkar na tunani yanzu ko in ji kaza yanzu ko a ce kaza bala'i ne wai ke tunani zai ce yanzu ko abu kaza ya faru don ba adamiya ba mai zai zai zama ka to shi ne idan yanzu ko kai tattaro yanzu ko a gana faɗa rami na to hankali sai hana shi kuma haukaci da ƙayin ƙuro so ce da su sha. To haka da hakan annabawa suke da bashariya. Bashariya tana motso masu, to amma isma na ita ke zuwa tsari. Da bashariya tana riga an yomu mutane, kuma ga yadda Allah ya mu, kuma Allah ya sa annabawa sun sun shiga kan to shi ya zama Muhammadu sallallahu alaihi wasallam dama ranar da aka fara kirjinsa, fara kirjinsa, to wannan bashariyar ita aka kwaso aka wanke aka cire ta daga zuciyarsu aka wanke zuciyarsu ta sa na bai zama daban da kowa amma saura ba wanda aka cire ma to ka kan yunkuro to sai isma ta zo ta kare to shi ne irin wannan wai misali yau da aka ga annabi saboda tausayin su da fadayin su fadayin su ga imanin su zai ce ina ma a ce dina an mu mutane na abin da suke nema ta gaba tafiya ta shiga to amma isma sai ta zo ta kare sakakke ta ka kusa karkano sai amma wato ne ko to idan ai laura kanta da ka karkata la zakna ka da mun ɗanɗana ma da ifal hayata azabar rayuwa wa da ifal mamati da azaban mutuwa ai mislai ma yu'azzibu ma yu'azzabu gairuka wato ninki biyun abin da za a yi ma wani ka azaba da duniya a nan duniya wal akhirati lahira sun malaka ji sannan ba za ka samu nasiran mai taimako ba laka gare ka alaina gare mu ai mani'an mai hanawa minu daga azaban nan wani zala ayata za mu sauka nan gaba za mu karanta nan gaba ta sauka da ma kala da wani yahudu yayin da yahuda suka ce mace in kunta nabiyan in dai har da gaske kai annabi ne alhaq bi shani da ka wuce sam ai sai ne ga annabawa ka zo nan madina ka zauna cikin lungu wuce sam fa yana harbul anbiya ita ce kasar annabawa sai ubangiji ya ce وإن كادوا ليستفزونك من الأرض ليخرجوك منها وإذا لا يلبثون خلفك إلا قليلا وإن أينهم كادوا سوء كادوا سوء كسل يستفزونك سمطعت كي من الأرض أكثر مدينة ليخرجوك دان سجدنا كي من هذا قريتا وإذا aikau lau akara zuka da sun yi gigin fitar da kai to la yalba suna kalmata kuma ba za su zauna ba bayan ka bayan ka fita ba za su zauna fiye a cikin mace madina illa kalilan sai dan lokaci kaɗan sun mai da kuna sanu kuma a halaka su.
سنة من قد أرسلنا قبلك من رسلنا ولا تجد لسنتنا تحويلا سنة سنة من قد أرسلنا هكا مكا سنة kuma muka sunanta ga wanda muka aiko kabila ka gabane kamar rusuluna na manzannin mu ai ka sunnatuna kamar al'adar musihim a cikin su min ihlaki na fitar da man akhrajahu wanda ya fitar da annaba su ma sai mu halaka su wala tajid wa zaka samu tahwilan jirkitawa bil sunnatuna ka dabi'a mu ai tambilan musanyawa أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا أكم الصلاة سيدة صلى بذلوك الشمس زوال تنرانا ainihin wakati zawali a daga lokacin da ta kuce daga bangaren gaban na duniya ta shiga bangaren gaban na bangaren yamma na duniya to lokacin azhur ya shiga kenan kai ta yin sallah ila ga sakin laila har san da dare ya shiga ai ikbali zulmati furkan zuwa duwansa ka sallaci azhur azhur ولا أثر ولا أثر ولا مغربة ولا مغربة ولا إشاء ولا إشاء وقرآن الفجر سنة كي صلى أصبع أي صلاة الصبح صلى أصبع إن قرآن الفجر لو كسن صلى أصبع كان مشهودا يا ذم أبن هلرتا أي تشهده ملائكة الليل ملائكة درينا هلرتا وملائكة النهار ملائكة رانا سوى دلوك السيني لتنجن أيتي to kan mala'ikun dare su tashi to na rana sun shigo to suna halar suna hada lokaci to da haka kai sallah a wannan lokaci wa min al-layl wa min al-layl fatahajjat bihi natilatan lak ate an yabaka rabbuka maqaman mahmuda wa min al-layl da daddare ma fatahajjar kai sallah bihi da qur'ani natilatan lak to kai fa kai ma wannan kari kai kadai kuma shi a matsayinka sadda za ka yi ta farilatan farilla ce za'idatan mai karuwa na gare ka duna ummatika ba al'ummarka ba ban da al'ummarka aw fadilatan koko an fifita ta ala salawatil mafrudati bisa salloli abun fardantawa asa ya kusa an yaba a saka ubangijin kai ya tsaye da kai rabbuka ubangijin kai ya tsaye da kai bil akhirati al akhirah ya tsaye da kai a makaman matsayi mahmudan abun abun yabo ai ya hamaduka fi al-awwaluna na farko za su yabe ka wal akhiruna da na karshe wa huwa shine maqamul shafati matsayin ceto fi fasl al-qada'i a lokacin yanke hukunci wa nazala ai yau dai ayat da zamu karanta nan gaba ta sauka da ma umira bil hijrati yayin da aka umurni da yin kuci yin hijira وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق وجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا وقال كتير ربي يا أبنجدنا أدخلني المدينة كشغتني مدينة مدخلة مدخلة سرق شغانة قسيا ai idhalan shiga marbiyan ya dade la arafi ma akrahu ya zan ba na ganin abin da nake ki a cikin madina wa akhrijni ka fitar da ni min makka daga makka mukhraja sadiqin fita na gaskiya ai ikhrajan fitar da yake la altafitu ba zan sake waigawa ba bi kalbi da zuciyata ilaiha zuwa gare ta waje alli ka sanya mana sultanin iko nasiran mai taimako millatinka daga wajenka ai watan kari tansuru ni da hada za ka taimake ni da ita ala da yake fi samakiyanka wa qul jaa allah wa zahaqa al batil inna al batila kana zahuqa wa qul ka ce inda da ku da yayin shiga ka makka ta makka ka ce ja al haqu gaskiya ya zo ayin islam shine musulunci wa zahada al ba wa zahaqa al batil kariya ya guce ai batsalar kufur kafirci ya lalace innal batina kafirci kana da hukan ya zama korai ai mai gushewa mudu mahillan shafaffe za'ilan mai gushewa wa kada da halaha sallallahu alaihi wa sallam annabi ya shiga makka wa haula albayti gefen dakin kaaba akwai salatu mi'atin wa sittuna salaman gonki 360 baja ala ya ta'anu hayyan yana tuka ta da sanda ala yadi da ke hannunsa ويقول ينا فتن ذلك وجاء لها وذاك الباطل إن الباطل كان ذوقا ينا سورة ينا فتن وانا آية ينا روكا حتى سكتت حتى لتفاتو دكا رواه سكا سكا سكفائي رواه الشيخان وهذه المسلم سكروه وانا وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين وننزل نعم وننزل muna saukar da ma huwa shifa'un abin da yake waraka ne mina salalata daga bata min alqur'ani shine qur'ani muna so rahmatun kuma rahama lil mu'minina ga masu imani bihi da su wala yazidu zalimina ba abin da yake kara ma azzalimi ayil kafirin kafirin illa fasaran sai tatewa likubrihim bihi dan kafir cewa su da qur'ani وإذا أنعمنا على الإنسان أعرض ونأى بجانبه وإذا مسه الشر كان يئوسا وإذا أنعمنا على الإنسان دمم متن أي الكافر أي الكافر كافر نعمة أعرض في بجري أن الشكر غير godiya ونأى بجانبه في نيسة دساتنسة ai sana ita bauta ya karkata sasannin da mata bakhtira yana mai girman kai wa idza masahu sharru sharri ko na safarsa ai alfakar talauci wacce da da tsanani kana ya usan zai zama mai yawan yanke kauna an rahmatullahi daga rahama ubangiji kullu kullun ya amalu ala shakinati فربكم أعلم بمن هو أهدى سبيلا wani ka ce kullum na kowanne daga cikinmu wa minkum daga cikinku ya amali aiki ala shaki lafi a kan hanyarsa barabbukum ubangijin ku alamu shine masani bi manuwa ga wanda yake a hada mafi shiriwan sabilan hanya fa yusibu sai ba shi lada kun mai ba wanda za a ba ladan ne in kuma wanda yayi abinda za a ba shi zunubi ne sai ba shi zunubi ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا ويسألونك يهودا ما تملك عن الروح حقيقة لأني أكيد في الذي يحيا به البدن والذي يكي رايوا دشي to kulka ce lahum ko kullum ka ce masu arruhu shi dai lamarin rai mun amru rabbi lamarin ne na ubangiji ai ilmin hutanin salata alamu na ba za ku san shi ba wa ma utitu duk abin da kuke takama na ilimi to ba ba ku ilimi ba ba ma ma utitu min ilimi ba ba ku ilimi ba illa qalilan sai dan kadan abin da za aka ce abin da aka ba mu na ilimi dan kadan ne in nisbati in an danganta ila ilimi zuwa ga ilimin ubangiji ta'ala madaukaki ولئن جئنا لنذهبن بالذي أوهينا إليك ثم لا تجد لك به علينا وكيلا ولا يجينا والله إن منصو لنذهبن سيم تفير بالذي أوحينا إليك da abin nan da muka yi wahayin su zuwa gare ka ayar Qur'ani shine Qur'ani لأنه هو shine mushabe shi min sudur daga kilajen mutane wal masafi da littattafai sun la tajid sannan ba za ka samu wakilan mai kiyayewa laka gare ka bihi da hana ta da Qur'anin nan alaina a gare mu wanda zai zo ce dole sai mun mai da shi ba ka da shi إلا رحمة من ربك إن فضله كان عليك خبي- كبيرا illa lakin sai dai abu kaina mun wannan da qur'ani ne a zuciyarka da sauran mutane rahmatan dan rahama nan rabbika daga ubangijinka inna fadlahu fadala ubangiji kana kabiran ya zama mai girma alaika gare ka haisu anzalahu dan ya saukar da qur'ani alaika gare ka wa ka kuma ya baka almaqamal mahmud matsayi abun yabo wa gaira zalika da wani haka min alfada'il na fifikai قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا قل كتيل إن سمعت الجن والإنس da insu wal jinnu wallahi da mutane da aljanu za su haɗu su haɗa ƙarfi ala an ya tudi misali hadal qur'ani su zo da irin wannan qur'anin fil fasahati a fasaha wal manajat da balaga irin namu wala ya tuna bi sai wallahi ba za su iya zuwa da irin shi ba walau kana ba'dhum li ba'dhin zahira ko da sashi ya zama mai taimaka mu sashi ai mu ina mai taimakawa nazala wannan aya ta sauka ne raddan dan radi da kawai da wai yana ta kama ya zo ne lawan da shawo da mun kaula kunna ni la da ba larabci ne ba ai mun ga dama mu ma laraba ne kuma ba laraba ne in mun ga dama sai mu yi abin da kai to kina ya lace ce to ba ku ba duk duniya da mutane da aljannu da za su zo su za su haɗu su haɗa kai kan su zo da wannan qur'ani sura ɗaya ma ba su iya zuwa tunda ai Allah an kalubalance su da aka ce su kawo qur'ani sai kasa Allah ya ce su kawo goma suka kasa sai su ku zo da koda inna a'tina ka ai yau yi aji
ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأري أكثر الناس إلا كفورا ولقد صرفنا حقيقة من بينا من كل مثل إياكا مثالي للناس كما تعني في هذا القرآن في وانا القرآن قول يوجد تقل مثالي قول يوجد تقل مثالي أي مثلا واتو مثالي آه، من جنس كل مثل na daga jinsin kowane ilimin misali muna yin haka ne liyatta izudan su a amma a kasarun nasu mafi yawan mutane alima kasa mutanen maka ba a ba sun ki illa su kura musu kawai da suke da sha'awa juhudan jayayya lil haƙi da gaskiya وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوءا wa qalu suka ce lan numina laka kai mu ba za mu yarda da kai ba ba za mu yi imani da kai ba in ka ga mun yi imani da kai to a ta tuba jira na na sai ka bubbuga mana da yambu a idanun ruwa min al'ardi da ƙasa ka ga wayo kenan ah to ba sai noma rani ba wani sai ne su anki
أو تكون لك جنة من نخيل وإنج فتفجر الأنهار خلالها تقديرا aw ta kuna laka jannatin ko ko a ce gonakai ke gare ki gona ke gare ka min na filin na itacen dabino wa inabin cike da inabi fa tu fajira sannan ka tsaga al anhara koramu hilalaha tsakiyarta tafdiran tsagawa أو تسجد السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلا aw tuskida ko ma in kana iyawa ka sako kisban wani yanki mina sama'i na sama kamar za an ka kamar yadda kare cewa kai annabi ne to in ka ka ce wani yanki na sama ya faɗo mana in ma ka iya auta ce billahi kamar zo da Allah baki da wal mala'ikatu daga yan mala'iku ka jina su zo da su ido da ido in dai annabi ka kira eh to
أو يكون لك بيت من زخرف لو ترقي في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا bayan wannan au ya kula laka baitun min zukurfin ko ko a ce ka gina gida na zinari ka kai kana da kuɗi kenan ba zo da mu zo mu kuɗai ba to ko ka kai kuɗin nan matsayin da zaka gina zini gida na zi da zinari autar ka ko ko ka hautu samayi sama bisulami da tsani a ce ka je sama ka dawo ba iya kai sa ba kenan wallan nomi na lurkiya ka hawan nan da kai ba za mu yi da shi ba ai lauraki su da ka hau fiha a saman ba za mu yadda ba hatta tunazzil alaina sai ka saukar mana da kitaban littafi fihi tasdiquka wanda gaskatawa kai ke cikin littafin nan min ha kuma daga sama ya fito na karau kuma mu karanta shi da kanmu ba wai kai za ka karanta mana ba mu za ka zo a kawo a buɗa mu karanta mu ga eh lallai Muhammadu gaskiya yake manzo na ne ni na turo shi na haka ku yi imani da shi wani ka ce subhanallah ana ya kai inda ya kai sarki ya tabbata gobe ina mamaki ne irin wannan ka tobara da kwama tala da ataba da suke yi halima kuntu aini ba wani ne daban ba illa bashara mutum ne dan uwanku amma kuma rasulan manzo ka sa irin rusul kamar sauran manzanni walam yakunu ai kun san manzanni ba su kasance ba ya tuna da ayati suna da wata suna zuwa da wata aya illa bi iznillahi sai da iznin ubangiji ko to ni ma sun yayi mana izini وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدي إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا ba wani abu ya hana mu sauko maka da aya ba kasu cewa ya ce su duba mun ki sauko da aya mun ki baka aya kamar ba ka tare da mu ba mu tare da kai a'a wa ma mana annasa ba abin da ya hana mutane an yi mini imani idan ja'ahumul huda san da shirya ta zo masu illa an kalu ka sun ce a zo masu ai munkirin suna ka ai kaulun sai faɗar su munkirin suna masu mutu aba akan lahu basara rasulullah yanzu ba wanda Allah zai aiko sai mutum mutum shi Allah zai aiko manzo manzo a wannan ba zai yi ba walan ya ba'as malakan me ya hana aiko mala'ika ولو كان في الأرض ملائكة يمشون مطمئنين لنزلنا عليهم من السماء ملكا رسولا كلهم كتمسوا لو كانت الأرض دا أشيء أكسا ملائكة ملائكة كسا شيء أكسا بدل بدل البشر مسايا متن يمشون كما سنا تفيا مطمئنين هنكلن su kwanta kamar yadda muke tafiya mu yanzu din nan to inda mala'iku ne aka zubo kamar yadda aka zuba mu a kasa ta lanazzalna alaihim mala'ikatan wallahi mala'ika zan ko min samai daga sama shi za mu sauko shi rasulan ya zo ya zama manzo gare su dan ne izla yursalu dan ba aiko rasulun manzo manzo ila qaumin zuwa ga wadansu mutane illa min jinsin sai irin su yanzu an aiko an sauko misali aka ce an sauko mana mala'ika ya za ka ji maganar mala'ika ka ji kuma maganar su ce nan da dalila ba rugugugugugugugu ai ya ka abin da za ka ce kenan rugugugugu amma shi ba rugugugugu sai ya fasila to sannan ya sako wata wadda baka shirya mata rada ta kariyarta ba sai ka firgita saboda ta zama ba sirri to wanda ke irin wannan magana ta wanda ke Allah ya aiko shi kuma magana wannan wata rahama ce ba magana ne yake yi da ruwa girgije yuri kaza kaɗa kai yamma yi gabas a yi kudu yi arewa dawo baya ƙara gaba zuba adadi kaza sauke jaye shi kaza abinda mala'ika ke cimar ruwa kenan amma gare da yana rugugugugugugugu na ya fasar rugugugugu ya ce fasar rugugugugu sai dai ka ce kara ko kuma ka ce wai shi za a yi ko ya zama mai lafa ya zama manzo a gare ka to ya za ka ka fahimci abin da ke waje ka samu nutsuwa ma ka ji abin da ya waje bala suna haka fahimci abin da yake faɗa ai rashin hankali ne to yanzu misali nan ba karatu me muke karanta da me yake da larabcin kawai muka yi tafiya muna yi a kalan lawa ta baraka wata alaka wani kuma wanda bai ji larabci ne zai ji sako ya kai gare shi to ya shi ne yanzu da an ban mu qur'anin larabawa kansu mu ba zai mana amfani ba to amma sai Allah ya jefa malamai suka karatu larabci sai su zo su dauko daga kalmar larabci sai su baka da harshen Hausa haka fahimci yadda ake ne sai ka ji ma kamar Allah da yake magana da kai kai tsaye. Wazi ne. نعم لنا نعم لا ليمكنهم dan mukhatabatu wato mukhatabatu dan magana da mala'ikan nan liyumkinuhum dan liyumkinuhum dan yayu a gare su wal fahama dan kuma fahimta ta samu ta tabbata anu ga mala'ikan nan قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم إنه كان بعباده خبيرا بصيرا قل كفى وي شهيدا كفى سوء إن كان مكو تكفى واني من ذا الله ني سوء كفى بالله شهيدا الله يكفى شهيدا tun da Allah ya ce ni shaida ya ishe ni shaida bai ni wa bai na tsakani na da ku ala shirki akan gaskiya ta inna shi ubangiji kana kabiran ya zama cikin sani bi ibadi da bayansa basiran masani ai aliman masani bi bawatinihim da boyansu wa zawarihim da bayyanansu ومن يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد لهم أولياء من دوني ونحشرهم يوم القيامة على وجوههم عميا وبكما وصما مأويهم جهنم kullama khabat zidnahum sa'ira to ko da suke ta a kawo aya su gaskata shi menene sai kawo aya ba shi ki kawo shirya ba man ya hadilla man ya hadilla duk wanda Allah ya shiryar ba wani mutadi shine za ka shirye wa man yudlil wanda duk ya bace falan ta ba za ka samu auliya a masoya ba lahum ba za ka samu auliya a masoya ba lahun ga waɗatattun nan ya hadu nan da za su shirya da su min dunihi ba Allah ba wani hasirin za mu ta da su yau mai kiyamata ranar kiyama ma shi da masu tafiya ƙasa kuma fi alawo juyin bisa fuskokinsu omiyau mu ta da su makafi ko makafi wa bukuma da ya baye wa summan kurane ma'awahun jahannamu kuma kuma su ta jahannama kullama kabadda duk lafa ai sakana laha ba bilan sai ya lafa zidna hum sa'ida sai mu ƙara rura rura ta gare su ai kala huban sai mu ƙara rura ta dalwantuwarta wacce alan da huruwarta a gare su ذلك جزاؤهم بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا أئذا كنا عظاما ورفاتا لمبعوثون خلقا جديدا ذلك جزاؤهم وانا أبن لك جمع مسو نتورا ساوة جهنم جزاؤهم سنة ساكوكم mun masaka ne bi annabi saboda su kafaru sun kafirce bi ayatina da ayoyinmu wa qalu sun ma faɗa mun kirin suna masu musu lilbasi da tashin lilbasi da tashin kiyama ai za ku na izaban wai yanzu in mun mutu tsokan mutaccen ta rike jinke da jijiyoyin mu suka tsinke kasusuwan mu suka muka koma kasusuwa wani fatar kasusuwan suka rike a ina laba bukun sunan yanzu mu za a bin sake kayowa ne kalikan jadidan wani sabon halitta أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض قادر على أن يخلق مثلهم وجعل لهم أجلا لا ريب فيه فأبى الظالمون إلا كفورا أولم يروا بسيطني بني أن الله أبنجدي وأن سكي جوا وإذا أتاد سكي ما ماكن زي تاد سكي أبنجدي الذي خلق السماوات وأن يهلك السمي والأرض يهلك السي مع أذنه ما دست جرمانسو kaga da to kai in aka duba girman ka aka duba halitta sama kai waye me kake a ciki to wanda Allah ya halitta sama da ƙasa ai ƙadirin mai iko ne ala an ya kaluka musulun ya halitta irin su mutane ai alana su mutane su fitar wajen kankanci wajen alalahun sannan ya sanya masa ajalan lokaci da mutu da mutuwa wal ba'ati da ta lokaci da ta da tayarwa wanda yake lawai ba ba kukan tofi cikin zuwansa ba a ba zalimuna kafirai din sinki illa kufuran sai musu jayayya da huga shi tashin kiyama قل لو أنتم تملكون كبائل رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا Kwal kace kullum kace masu wato da kuke da komi kuna mamakin an aiko ni manzo wai dan ina mutum ashe ke ne wulan an tutar da kuna kaza ina rahmatu rabbi ashe da kuke mallake da taskokin rahama ubangiji na minar rizki na arziki wani madar da ruwan sama idan a sheki na la'am sakatun ruwa za ku yi da ya ko ka gani ba dan abin da aka ba aka bai wa mutane ga shi ne muke ciki lantarkin nan ba mutane haske ne ba da aka ba mutane yanzu ne muke ciki matsalarta amma rana da suke hannun Allah ba ko da su suna hitowa to ji dan hasken da aka ɗebo aka ba wa gashi ko sai inda ga dama suke bayarwa kuma suna biyan su ma sai ma sun biya ni ko rana ba ku biya to ake da mun ɗauki arzikin mun mika muku baki da ake duniyar cikin sakan da za ta wace an dahi to kai saboda Allah da an ba ciyaman ko ko gwamna ko shugaban kasa ruwan sama ne kake da su ai da ga ga ga ka tsanta shi da uku eh wata za a ce wanda ne da bana bana ai an riga an maza an riga mu jama'a da Allah ya bata ba yadda za a yi matalaka ruwan sama za a yi mai kuɗi ruwan sama gonar sarki ruwan sama haka za a yi matalaka mace mace za a zo mai gani ba mai zuwa ya anci to da mun mika muku a ce arzikin ne taskokin arziki rahama da arziki to shi kenan sai ku kama abu kasiyatal infaki dan tsoron cewa ai khaufa infada wato tsoron karewar ta bil infaki saboda cewa fa ta kace du sai ku bauro wa kana al insan kai mutum ya kana ce kasura mai mugun kauro ai bakila marwa
ولقد آتينا موسى تسع آيات بينات فسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا ولقد آتينا موسى موسى حقيقة من بيوع أن موسى تسع آيات آيوي guda tara bayyana mabayyana wani ayoyin nan shine alyadu hannu wanda yake in ya ga dama ya tura shi hannun riga wuya rigar shi da ya zaro ko ko Ahmad shi da ya zaro sai zama soki ba duk abin da yake so ya ganga da zai gani a kashe ido yake kamar hasken rana kuma ba ciwo bane in ya so ya koma yadda ke sai mai da shi a cikin hamata da ya dawo sai kuma hannun sai ya kira walasa da sanda wadda ubangiji ke cewa matar ka biya minika ya musa ko kale ya asaya to wannan su da ta ai ka ji aikin da sai ko za ta rike fir'auna ta rike mutanen fir'auna to kuma wannan sanda ita yake tashi in zai mike in ya yi zai tashi ya ka ya dafa sai mike in ya yi tafiya ya gaji sai dingina kawai a kanta ita za ta tafiya in dare ya yi ta zama fitilla in ya zo ya wajen itace wajen na ciwo ya sassako ma ya sassako mutanensa ya dabbobin sa ganye ko za a ita ce kuma ta je ta haɗe sihirorin da mutanen fir'auna suka yi ko to ita wannan sanda wato fana da ambaliyar ruwa da suka yi wani shegantuka muka sako ruwa kwanuka suka yi ba nufantawa duk ɗakunan suka shiga da ruwa ko zaune kake ruwa sai ya kama a wuya sai na magana bacci to haka muka saka masu wal jarada muka wal jaradu muka kuma sako masu fara ya shuka da suke ganin sun haye muka turo fara duk ta cinye sa da ta cinye ganye ganye da abin nan wal kumala muka kuma turo fitilici waɗansu ce mai kuma waɗansu ce kwarkwata to kuma dai menene shi ma ka turo su dan abin da farar ta rage ya zo ya ƙarasa wadda fadi'u muka turo masu kwaɗi suka cika ɗafunansu da gidajensu a abincinsu da ruwansu kana buɗe ba da ka ɗauko loma za ta sa a baki sai ba so ya tak ya zo iya baki wadamu sannan muka saka masu jini ruwan san ruwansu na gidajensu duka da na rijiyar da na rafuna suka yi koma amma su mutanen musa su ba ruwansu da wannan su dai kitsawa su ake mata har ta kai bakirte zai zo ya haɗa kai da ba mai yake ba suna ba isra'ili da allah ina son ka san ruwa na ga ruwan ku bai abin da ya ɗebo ruwan yana ba shi yana sa a haka kawai sai ya shirke da ya koma shi har ta kai bakirte zai nemi isra'ili ya sa ruwa a baki ya zuba mai a baki yana zuba mai a bakin sai ya koma shi duk suka mutu da kishi watsa su sannan muka sako masu shafe wa dukiyoyinsu duk dukiyoyinsu muka bai da muka bai muka bai da ita zuwa ba sun za suka sa suke girman kai ba ai kuɗi take sa kuɗi ke sa girman kai to an ka in ba kuɗi talaka ya girman kai aikin banza ne ko eh talaka ya girman kai aikin banza ne wa zai wa zai ma wa girman kan wa zai cuta to muka sa muka shahe dukiyarsu wasu ne ne sannan muka sako masu tsari duk fa daban-daban ne daga wannan sai wannan daga wannan sai wannan wani kasu sama rashi da farin da ya samu saboda abincin gona ya ci auki to fasal ka tambaya ya muhammadu sallallahu alaihi wasallam ka tambayi bani isra'ila la banu isra'ila anu daga wannan bayanin su'ala takririn wato tambaya na ne na tabbatarwa ba wai na rufin sani ba lil mushriki ne ga mushrikai ala shirkika akan gaskiya ka cin abinda ka zo da shi din gaskiya ne ko ba gaskiya bane fa qulna law sai muka ce masa is'al tambaya wa fi qira'atin bi lafzil madi wa fata'ala sai ya tambaya to idan ja'a musan da ya zo masa fa qala lahu fir'aunu fir'aunu ya ce masa inni ni la azunnaka mu ya musa kai musa ni wa ina da tanka masura an buge hankalinka an juya da kwakwalwarka ai mashura abin sihir cewa ne makaduwan abin yaudara ne magaluban abin rinjaya ne ala hankalinka kan hankalinka قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر وإني لأظنك يا فرعون مسحورا قال سي موسى لقد علمت أي كاتم ما أنزل هؤلاء الآيات ba wanda ya saukar da waɗannan ayoyi illa rabu samawati in banda ubangijin samai wal ardi da kasai basair ya kuma saukar da su ne dan lurawa walakin laka sai dai kai fir'auna da kana tsaurin kai to zai kira ta wata kira me yace wala kad alimta din ta wata kira wala kad alim ai shin ne Musa ana nufin Musa kenan ai na san ba wanda ya saukar da wannan in ba ubangijin sa da kai ubangijin samai da kasai wayanni zai rama ni kuwa ni Musa la azunnuka ina zaton ka ya Fir'auna ai kai ya ce wayanni la azunnuka ya ya Musa ku mai masbura to kai kuma masburan halakakke kaga ya rama ke ai halikan halakakke aw masruban ko ko abun juyawa an alkhairi an alkhairi gabarin alkhairi duk inda alkhairi kai da katin ka da alkhairi sai Allah ya juyar da kai ka koma hanyar da ba za ka haɗu da alkhairi ba
فأراد أن يستفزهم من الأرض فأغرقناه ومن معه جميعا نعم فأراد فرعون سي فرعون ينجن أن يستفزهم يفتت موسى أن يخرج أن يخرج موسى يفتت موسى وقومه دمتان موسى من الأرض daga ƙasa أرض مصر يفتت ƙasar مصر فأغرقناه dan dan tsama ai sai muka nutsar muka nutsar da shi wannan ma'u da wanda ke tare shi muka nutsar da su kakaf jami'an baki da su shiro ko dan aiki ba a bari ba wa qulna min ba'dihi li bani isra'ila sallallahu fa idza jaa wa'du al-akhirati bi ina bikum lafifa wa qulna sai muka ce li bani isra'ila ga banu isra'ila tunda an gama da kibdawa min ba'dihi bayan fir'auna uskunu al-arda ku je ku zauna kasa hankalin ku kwance mun gama da makiyanku bai za ja a wa'adul akhirati in alƙawarin kiyama ya zo jina bikum za mu zo da ku ne falafifan baki ɗaya an tumku banu isra'ila wa hum da kiftawa wa bil haqqi anzalnahu wa bil haqqi nazal وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وبالحق أنزلنا من سوكة القرآن ne da gaskiya cuɗan yake da gaskiya wadda haƙƙi na zala kuma da gaskiya ya sauka ai ya sauka da mun sauka da shi da gaskiya shi kuma ya taho kunce da gaskiya kama unzala kama yadda aka sauka lam ya atarhi lam ya atarhi tabdilun musanyawa bai bijiro mu qur'ani duk dadewa shi وما أرسلناك بما أيكوك بيا محمد صلى الله عليه وسلم إلا مبشرا سين كنا مي بشارة كمن آمن بالجنة كي بشارة كون دي إيماني كي مصر بشارة بالجنة دا الجنة ونذيرا كي كرقتي من كفر عند كافر في بالنار دوزا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مكر ونزلناه تنزيلا وقرآنا فرقناه قرآني من سوكد شي كشي كشي ينكي ينكي أي نزلناه من سوكد شي مفرقا أبن رباوة في عشرين سنة أتكين شكرا عشرين أو ثلاثين كو شكرا عشرين دا أكو من ياك ليلك كرا أهودان كرا تاشا على الناس جمتاني على مكتن أهانكلي ai muhulin wato bisa bi a hankali wato dajin da bi a hankali da ya fahimu don su fahimce shi ونزلناه من سوكت وانا القرآن تنزيلا سوكوا أي شيئا وانا أبو بعد شيء بايا وانا أبو على حسب المسالي دي دي دي da aukuwan matsaloli maslahohi to sai mu saukar da aya ko sura wala lilujihi aw la tuminu innal ladina utul ilma min qablihi إذا يتلي عليهم يخرون للأذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا na'am kullu kufari makka sai ma mutane kafiran maka aminu bi ku yi imani da qur'ani aw la tu'minu in ma kun yin imani da qur'ani ta hadidin surar dawa ne nan gare su innal ladina utul ilma wadannan da aka baiwa ilimi min qabli kafin saukar qur'ani ai qabla nuzuli kafin saukar sa wa hum mu'minu ahlil kitabi sune mu'minan ma butalin tafi idan yi tula alayhi an ana karanta qur'ani a gare su ya nuna sukan faɗi ne da qur'ani bisa bisa haƙoƙin su sujjadan suna masu sujjada waya na zai kasance subhana rabbina tsarki ya tabbata ga ubangijin mu an na kalatil wa'adi daga saba wani alƙawari in ai inna wuta ne inna wuta ubangiji koko inna wuta ne yadda yake kana wa'adu rabbina alƙawarin ubangijin mu بنزوله لسوق القرآن وبعث النبي لأيكو النبي صلى الله عليه وسلم لما فقولا يا ذم أبو أي كتاوى ويخرون ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله أكبر الله أكبر wai khairuna sai su faɗi lila alƙalin zuwa haƙoƙinsu ya bukuna suna kuka wai ya zidon sai ƙur'ani ya ƙara masu kushu'an tsoro ai tawaban kaskantar da kai lillahi ga Allah wa kana sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karanta ya kulu yana cewa ya Allah ya Rahman fa kalu da ta ka ji yanhana yana hana mu ana abu da ilahaini alloli biyu to gashi ba wai duhu ilahan akala ma abu gashi yana kiran ya ce Allahu ya kuma ce Rahman nawa kenan biyu ko bana da sai su sai aya ta sauka Ule da Allah a wuri Rahman ayyan ma ta da falawun lasma'ul husne ولا تجهر بصلاتك ولا تخاطب بها وابتغ بين ذلك سبيلا نعم قل لهم كتمة ادعوا الله كجرا الله كجرا الله da suna Allah awadu koko kira Allah da suna Ar-Rahman Ar-Rahman ai samu ku ambace shi bi ayi ma da wanda ɗaya daga cikin wannan duk wanda kuka so kira ku kira shi au na du ku kira shi da an ta kuru ku ce ya Allahu ya rahmanu ayyan kowanne ayyan mata da duk wanda kuka kira ubangiji da shi kowa sanin wannan mai kyau ne dalla ya kira alaha za a kan haka din cewa falahu ai shi wanda ake da ake ambata da Allahu da rahmanu din nan to yana da al'asma'u ba ma biyu ba yana da sunaye alhusna mafiya kyau wa hadha ne to Allahu da rahmanu min ha cikin waɗannan sunaye fa inna ita sunayen su sunayen nan kamar fil hadisi kamar yadda ya zo a hadisi su ne huwa Allah allazi la ilaha illa huwa ar-rahman ar-rahim al-malik al-qudus as-salam al-mu'min al-muhaymin al-aziz al-jabbar al-mutakabbir al-khaliq al-bari المصور الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم الكابر الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العزيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المغثي المبدع المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر هو المقدم والمؤخر في ناتوا الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التوا- التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور رواه الترمذي الترمذي يروي وانا حديثي نعم قال تعالى ubangiji yace wala tajari bi salatika kada ka rika bayyanawa da karfi da yawa a sallarka ai zikira a cika karatun ka fiha a cikin sallah fa yasma uka na musulku ne sai zuwan shirkai su bi ka fa yasubu fa yasubu ka sai su kama zagin ka wa yasubu alqur'ana su zaki qur'anin wa man anzalahu da ma wanda ya sauka da qur'ani wala tukhatib to kuma kakka boye can kwarai da hada karatun nan taka liyan tafi a sahabuka dan sahabbanka su amfani da karatunka wa butaki ka nufi sabilan hanya ai tsarika hanya wa sadan matsakaici baina zalika tsakanin bayyanawa wani mukafata wani mukafata da koyewa wa qul ka ce alhamdulillah وقل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل من الذل فكبره تكبيرا wa qul ka ce alhamdulillah yabo ya tabbata ga ubangiji allazi lam yattakhidh waladan wanda bai riki wani da ba walam yakul lahu shariku kuma ba wani abokin tarayya ga ubangiji fil mulki a cikin mulki ai fil uluhiyyati a cikin uluhiyya walam yakul lahu waliyyun wani mataimaki wani mataimaci bai kasance ba gare shi yansuruhu da zai taimaki ubangiji min azalin zulli dan dalilin kasawa ai lam yadulla bai bai gajiya ba sai a taji balantana ya bukatu ila nasirin zuwa ga wani mataimaki mataimaki wakabbirhu ka girmama ubangiji takbiran girmamawa azimu ka girmama shi azamatan tammatan girmamawa cikakkiya a littakadul walade daga banin ruban ɗa wasariki da abokin tarayya wa zanne da kuma kaskanci shi ne gajiyawa wa kullu ma la yaliku bihi da duk abin da bai dace da ubangiji ba wa tartibul hamdi jeranta yabo ala zalika akan haka littilalati dan shi yawa ala annahu cewa shi ubangiji almustahi kuma cancanci ne li jami'il mahamir ga dukkan yabbai li kamali zati ga cikar zatin sa wa tafarrudihi da kaituwar ta kaituwar ta fi sifati cikin sifofin sa rawali imamu ahmad imamu ahmad ya ruwaito fi musnadihi a cikin littafin sa an mu'azin aljuhani daga mu'azu an rasulillahi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama annahu annabi kana ya kasance kuma yana cewa ayatul izzi aya girma alhamdulillahi allazi lam yattakhidh waladan wa lam yakul lahu sharikun fil mulki ila akhir surati har ya zuwa karshen sura wallahu ta'ala a'lam Allah kadai ne musali alhamdulillah Thank you.